والصلاة والسلام على رسول العمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زم تاشا كان تنبات أريد ثمانين دبقة
نعم بسم الله الرحمن الرحيم السؤال إلى كم اسم تنقسم المعاصي الجواب تنقسم الصغائر هي السيئات إلى آه، تنقسم إلى الصغائر هي سيئات إلى صغائر إلى صغائر هي سيئات وكبائر هي الموبقات
التي تنبات أريد ثمانين دبقة إلى كم قسم تنقسم المآسي sabo ya kaso zuwa kashi nawa ne sai amsa kan kasin ila sarayar sabo ya kaso zuwa sarayar ƙanana ƙanana fiye sayi'ar su ake kira da sayi'ar in ta shi ne buka ba ira matun hauna an hu mukaffir an kun sayi'atikum wa kaba'ir fiye mubiqat da wanda ake kira da kaba'ir wanda su ne masu halakar da mutum mubikatun masu halakar da mutum
نعم السؤال بماذا آه، تكفر السيئات الجواب قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر بال- باجتناب الكبائر tukaffaru تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات وكذلك جاء في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمهها وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على isbagha أن إسباغ الف... آه، س- أن إسباغ الوضوء على ال...
isbagha mudaf da mudaf ilayhi نعم إسباغ الوضوء ah نعم على المكاره آه، ونقل الخطأ khuta خطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيامه وقيام ال... وقيام ليلة رمضان وqiya wa qiyamahu وقيام وقيامه وقيام لي... ليلة ال- qiyama laylata وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغير وغيرها من الطاعات أنها كف كفارات للسيئات والخطايا وأكثر تل وأكثر تلك ال- وأكثر وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك آه، باجتناب الكبائر وعليه يحمل yuhmalu يهمل المطلق منها فيكون آه، فيكون اجتناب الكبائر yakunu yakunu ijtinabu فيكون اجتناب الكبائر ijtinabu al-kaba'ira اجتناب الكبائر فيكون اجتناب الكبائر شرطا في ijtinabu تكفير al-kaba'ir shartan شرطا آه، في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها al-kaba'iri الصغائر وب- بالحسنات وبدونها
yake bimaza tukaffaru sayi'at da me ake kankarewa mutum kananan zunubai قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم idan kuka nisanci manya-manyan ababen da aka hane ku za mu kankare muku sayi'atikum kananan zunubanku wa nudkhilkum mudkhalan karima sannan kuma mu sanya kuma shiga wadda take akwai karamci a cikin ta ita ce aljanna wa qala ta'ala Allah ya ce innal hasanat kyawawan ayyuka lalle yudhibna sayi'at suna tahiyar da wannan kanana kananan zunubai Eh, duk da ke wannan nan aya wannan tana iya ɗaukar dukkan an manyan ma innal hasanat hasanat nan a duka ayyuka na ƙwarai yudhibna sayyi'at suna tahiyar da munana hatta manyan saboda ma'auni ne duk lokacin da kai wannan nan yake nauyi nan yana yana wannan yana yana rauni na yana ra- rauni fa akhbarana Allah ta'ala anna sayi'at tukaffaru bi ijtinabil kaba'ir Allah sai ba mu labarin cewa eh, zunubai kanana ana kan kare su da manyan da nisantan manya manya wa bi fi'l hasanat da kuma aikata ayyuka na gari wa kadhalika ja'a fil hadith wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha aka kalibi nan kaga dukkan mummuna kowane irin ko da kaba'ira ko da aikin kaba'ira ne idan mutum yana ayyuka na al- alkhairi inda ma'auni ne duk lokacin da nan yake yake ƙara nauyi kenan yana rinjaya wannan wannan ɓangaren wakadhalika جاء في الأحاديث الصحيحة حتى هذا أتنا حديثي وإن دسكي إن دمتتو أن إسباغ الوضوء على المكاره توامتم يتوتتا الوالله على المكاره هذه ساكي معناها كما لوقت سني yana jin sanyi amma duk da wannan ya haɗu alaikum salam ya haƙuri ya yi ya yi alwala saboda ya san falalar da ke ci wa naqlal khuta ila masajid da kuma daga sawu zuwa masallaci zuwa masallatayya wasu salawatul khams da salloli guda biyar da mutum yake yi duka wannan sun zo a cikin a cikin hadisi hadisai salawatul khams manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan eh, ya buga misali ya ce inda za a ce akwai eh, tab bakin ƙofar gidan ɗayan kullum yana wanka a cikin shi sau biyar wannan yana barin wani abu cikin zunubin shi suka ce a'a manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to haka su ma sallolin nan guda biyar kullum abin da- da kowace sallah kamar mutum yana yana wanke kanshi ne daga zunubai wal jumu'atu ila al jumu'a haka juma'a zuwa juma'a Eh, zuwa- juma'a zuwa juma'a wa ramadan ila ramadan haka ramadan zuwa ramadan wa qiyamahu da raya ramadan da kuma ha wannan azumta shi وقيام ليلة ليلة ليلة القدر da raya daren lailatul qadr kaga wannan duka ba kananan zunubai kadai suke suke wannan ba eh a bisa magana mafi inganci duka zunuban zunuban mutum suke suke wannan in yake suna suke shahi shahi eh, shahi ne mutum dukkan zunuban shi da su ake shahi mutum dukkan zunuban ana shahi mutum dukkan zunuban shi Huh? Ah, yan- yanzu kama wannan Ramadan zuwa Ramadan. Shi wannan eh wannan me yake suna yana kan kare kanana kananan zunuban da ke tsakanin su. Amma kamar yanzu Lailatul Qadr. Manzo sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. In aka ce dam nan kananan kada ake nufi. in kananan ne kenan abun ga ramadan ba ta da abun ga kiyamun lail wannan na abun ga kiyamun ramadan da kiyamun lail fadl ba su da wani miza akan wannan tunda juma'a zuwa juma'a duka ana shahi mata ba tare da ka abun ga daga juma'a zuwa juma'a saboda falalar da ke tsaka cikin juma'a ran juma'a duka in abun kanana kananan zunuban duka ana ana kankare masu haka ramadan zuwa ramadan to ina ga wasu ayyukan da za ka yi wannan duka sun shafi sun shafi duka sauran zunuban gabaki ɗaya sai dai zunuban da zunuban da haƙƙi ne na haƙƙuna ne na wasu su wannan Allahu alam wa ghayraha min at-ta'at da wasu wa'annan na eh, biyayya ga Allah annaha kaffaratul lisayyi'at ya wannan duka kaffara ne ga kananan zunubai wal khataya da kurakurai وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك ما في يوم حديثي وأن استجابتي وأن أكويت قيدي وأن وأن معناه قيدي ياهي ذنوبان باجتناب الكبائر أنا قيدي شدا نيسنت كبائرة وعليه يحمل المطلق منها في أكن وأن مقيد إن وأن أكا قيدي أكن شأكي أكي دوكا معنر wanda yake a sake wanda aka ce za a gafarta mushi Eh, masala ce malamai suna da wannan sabani a kanta fa yakunu ijtinabul kaba'ir shartan sai ya kasance nisantar manya-manyan zunubai sharaɗi ne fi takfir sagair game da akan wannan kankare zunubai ƙanana ƙanana bil hasanati da ayyuka na gari wa biduniha ko kuma da ba tare da da su ba ma ba tare da ayyukan na garin ba wannan yanzu kamar misali eh in aka ce sai mutum ya abun da kenan wanda yake da babban zunubi shi wannan abubuwan duka ba su shafe shi ba lailatul qadr abun ga azumin azumin watan ramadan kiyamun ramadan duka abun da nasosin da suka zo kenan shi ba sa amfani shi eh duk da ke in yake sana'a wani gama malamai suna kamar irin wa'annan ba sa tafsir akai saboda me saboda awam idan suka ji wannan abu wannan to sai su shiga barna da yawa eh eh shi yasa kamar ayoyi abun ga hadisai waɗanda suka zo da sunan zancen kafurci kama abin da tarikus sala suke ce amin ruha kama jihar mutum abin da kai shiga tafsir cike biya kufur duna kufur da abin da kafurcin da annabi ya ce abin da al'adun lazi bai na wa bai na hun misali assala faman taraka hafa karkafar kawai waɗi abin da annabi ya faɗa ka ci gaba sai kasance akwai tsoratarwa fiye da idan ka tsaya kai tafsir shi kuma ilimin abin da zai amfana ake so amma wajen abin ga babin karatu ɗaliban ilimi wasu abubuwan ana wannan ana wannan bai ce sai amma ammatin nas wasu tafasin in ba su amfani su mun ga hadisin wannan wannan hadisin abu huraira ba abu huraira ba mu'ad sai afala ubashirhum qala la tubashirhum yattakilu kenan ba kowa ba abun abin da zai amfani mutum shi ake ake ba shi labari yanzu an san da in an gaya mai da cewa wannan sallar an mai tafsila akan wasu ayyuka wanda yake zai bar su kakka mai tafsir a bar shi akan nasosi wanda suke abun ga masu tsoratarwa
amma in yana sata yana zina yana sata yana zina ce ko da yana sata yana zina da wasu da ya kullum cikin in na larabawa mun da su wannan hadisi kullum shi ne ba da shi
Eh, wanne ne? ana wannan البحر البحر في أسباب المغفرة معرفة الخصال المكفرة للحافظ ابن حجر
نعم السؤال البحار الزاخرة في أسباب المغفرة
واصل أها السؤال ما هي الكبائر الجواب في ضابط في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم فقيل هي كل ذنب ترتب
ترتب ترتب عليه نعم ترتب عليه ترتب ترتب عليه حد وقيل هي كل ذنب أتبع أتبع أتبع آه، ب- بال- بلعنة نعم بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة وقيل آه، هي كل ذنب آه، يعش- يشعر يشعر يشعر آه، ف- فعله فعله فعله بعدم آه، بعدم امتثال فاعله بالدين وعدم مبال مبالاته به وقلة خشي خشيته خشيته خشيته من الله وقيل غير ذ- غير ذلك وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة آه، تس- تسمية الك- تسمية كثيرة كثير من الذنوب كبائر على تواف تواف على تواف تفاوت آه، درجاتها فمنها آه، كفر أكبر مم.
كالشرك كالشراك بالله والسحر كالشرك بالله والسحر ومنها آه، عظيم كبائر الإثم والفواحش ودون ذلك كقتل النفس التي حرم الله حر- التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم ال- يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقول الزور ومنه قذف المحسنات محسنات الغافلات المؤمنات وشرب الخ- الخمور وال- وعقوق الوالدين وغير ذلك وقابل وقال ابن عب وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى إلى السبعين أقرب منها إلى السبع ومن تت- تتبع الذنوب التي أط- أطلق عليه عليها أنها كبائر آه، وجدها أكثر من السابعين من السبب من السبعين فكيف إذا إذا تتبع إذا تتب- تتبع إذا تتبع إذا تتبع إذا تتبع جميع ما جاء عليه ال- آه، الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من اتباعه آه، ب- بلعنة من إتباعه من اتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من الألف من آه، من الألفاظ الوعيد فإنه يجدها كثيرة جدا مم. يقول رحمه الله يقول ما هي الكبائر يقول الجواب يأتي كبار الكبائر الجواب أمسى في ضابطها أتكن ضا- ضابط أنت معناه أبن دكي wanda da ka ma'aunin ma'aunin da kake auna ka gane kaba'ira yace aqwalun akwai maganganu lis sahaba wanda ke bada kowanne yana bada ma'aunin shi daban wattabi'in da tabi'a wa ghairuhum da wasu eh, sahabbai da tabi'ai ne faqila daga cikin maganganun da aka faɗa an ce hiya kullu dhanbin kaba'ira eh, shine dukkan zunubi tarattaba alaihi haddu wanda aka dora mishi haddi kamar yanzu yin amin da sata shan giya wanda an sanya duka suna da haddi wanda ya sata yanke mai hannu wanda ya sha giya a mai bulala da ire-iren wa'annan wasu kuma suka ce wakila wasu suka ce iya kullu dambin kaba'ira shine dukkan zunubi utbi a la'ana wanda aka bibiye shi da la'anta aka ce wanda ya aikata shi Allah la'ance shi au ghadabun ko kuma fushi au narun ko kuma ya wuta aka ce wanda ya yi shi yana da zai shiga wuta au ayyu ukubatin au ayyu ukubatin ko kuma koda kowace ukuba ce wa fiya- wa qila an ce ya kullu dhanbin yushiru fi'luhu bi adami iktirati fa'ilihi biddin dukkan zunubi wanda ke za a gane cewa a ji cewa mutum eh, wanda mutumin da ya aikata shi yana da raunin addini baya da addini wa adamu mubalatihi bihi da rashin kula da addini wa qillati khashyatin min Allah da karamcin tsoron Allah wa qila ghairu dhalik an ce kuma wasu maganganu wanda ba wa'annan ba kenan dabit din akwai abun ga malamai suna da maganganu daban-daban ala kullum dukkan zam- zunubin da aka sa mashi aka sa haddi a kan shi ko eh, wannan la'anta ko hushin Allah ko wuta ko eh, aka sifanta shi da kahurci dukan suna shiga cikin alaikum salam duk suna shiga cikin eh, kabira eh, kaba'ir yace wa qad thabata fil ahadith ya tabbata a cikin hadisai as-sahiha ingantattu tasmiyatu kathirin min adh-dhunub kiran yawa daga cikin zunubai kaba'ir a kire su da kabira ala tafawuti darajatiha tare da cewa su ma kaba'iran ba matsayin su guda ba wannan ɗinsu matsayinsu daban-daban ne wasu sun yi wasu muni famin ha daga cikin kaba'iran nan kufrun akbar akwai wanda kahurci ne wanda yake babba kahurci ne wanda ke hudda mutum daga daga musulunci ka shirki billah dan ka shirka da Allah madaukaki shirka da Allah shine mutum ya sawa Allah madaukaki kishiya a cikin haƙƙin Allah ka shirka billah misali kiran kiran wani Allah a cikin abin da Allah ba Allah bai ba bai ba wannan wanda ake kira wannan iko akai ba sai wasihir da yin sihiri ko karanta shi wa minha adimu kaba'ir al-ithmi wal fawahish da manya manya zunubai da alfasha wa huwa duna dalik wanda suke abin suna ƙasa da shirka saboda shirka abu guda kaɗai yake kai matsayin shirka shine mi Allah ya ce Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ma duna dhalika kenan abin da yake daidai da abin shirka Allah bai gafarta shi shine mi shine kahurci kahurci da shirka duka matsayin su guda Allah baya gafarta su amma abin da ke ƙasa da shirka Allah yana gafarta shi mun gane ba ka qatlin nafs tamkar kashe rai allati harrama Allah illa bil haqq wanda Allah ya haramta kashe ta sai da sai da haƙƙi ma'ana ta cancanci aka kashe ta aka kashe ta shi ma kuma ba ba mutum zai kashe ta da kan da kanshi ba kamar yanzu wanda haddi na kisa ya hau kan shi ba daidai ko mutane ke ɗaukar hukunci a hannunsu ba wanda Allah ya sanya al'amarin hannun su ne shugabanni su suke yi don saboda in aka bar shi hannun daidai ko mutane sai ya zan fauda duk wanda ya kashe wani sai ya ce ai abu kaza yi wanda ya cancanci a kashe shi amma hukuma ce ita za ta bi abun za ta bi digin abun har ta samu hakikanin shi kafin ta zartar da hukunci sai mutane su kasance cikin aminci da kwancin hankali da ce wata walli yau mazafi da kuma mutum ya juya bayan ranar yaƙi bayan an wannan musulmi da kahurai sun haɗu a fage na yaƙi mutum ya ja da baya ya ja da baya in ba ya kai ba inda inda halitta ya ja da baya idan adadi ya yawa mutum ya ga abun ga bayan da za su yi akwai shari'a ta ba da dama mutum yana iya ja da ba amma haka kawai ba tare da wannan ba don tsoro ko kuma don karya gwiwoyin musulmi mutum ya ja da baya wannan yana cikin manya-manyan zunubai wa aklun riba da cin riba wa aklun malil yatim da cin dukiyar maraya wa kaulu zur da magana wadda take ta zur shaida abin ga magana ta zurma ana magana wadda take ba ta gaskiya ba dukkan maganar da ba ta gaskiya ba ce ba tana shiga cikin qaulul zur wa minhu qadf al muhsanat al ghafilat yiwa wa'anda suke katangaggu mata katangaggu wanda suke al ghafilat wanda ba san abin da ake ba mutum ya musu kazafi kazafi na na zina hali ba su ma san abin da ake ba a shari'a idan aka ce a wannan qadf abinda ake nufi da shi shine qadf na zina amma da hausa aka ce qazafi ana nufin dukkan dukkan abin da aka gaya ma wanda ba na gaskiya ba dan kan mu garwaye mustalahat na shari'a da mustalahat din mu a shari'a aka ana zancen qadf ana nufin na zina al-mu'minatu inda suke mu'minai yace wa shurbul khumur da shan giya ko hukukul walidain da rashin biyayya ga iyaye wa ghairu dalik da wani wasu wa'annan zunubai wanda wanda ya ambata وقال ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما يتي هي إلى السبعين أقرب منهما إلى السبع yace sun suna kusa da saba'in ke ba ba bakwai kamar yadda ya zo cikin hadisi wannan ba wanda suka zo cikin bakwai wasu daga cikin ne annabi alaihi salatu wasalam a nan gurin ya ya ambata amma ba dukansu gabaki ɗaya bane ba ya ambata ba ma'ana daga cikin abin kaba'iran wanda suke masu halakar da bawa wanda suke manya-manya su ne annabi alaihi salatu wasalam ya ambata tare da cewa akwai wasu kaba'iran wanda suke masu masu yawa balla dahabi cikin kaba'ir ya kai shi kusan abin ina da sama da ɗari ya ce wa man tatabba al-dhunub allati utliqa alaiha annaha kaba'ir wanda ya bibi zunubai waɗanda aka sifanta su da cewa suna cikin kaba'ira waje da akthar wa qala yace wa man tatabba dhunub wanda ya bibiye zunubai allati utliqa alaiha annaha kaba'ir wanda aka sifanta su da cewa kaba'ira ne wajadaha akthar min 70 zai same su fiye da 70 fa kaifa idza tatabba jami'an wadaa alaihi alwa'id mana wanda aka sifanta su kadai da cewa kaba'ira ne sun hi 70 ina idan ya bibi dukkan zunuban da aka sanya wani wannan narko wanda yake mai tsanani a kansu wata hukuma wadda take mai tsanani a kai fil kitab wa sunna cikin alqur'ani da sunna min itba'ihi bi la'na dukkan zunubin da aka bibiye shi da la'anta to Allah an ci wanda ya aikata shi aw ghadab ko kuma aka bibiye shi da hushi aka ce wanda ya aikata wannan Allah zai mishi hushi Allah zai hushi da shi aw azabin ko kuma Allah zai azabtar da shi aw muharaba ko kuma Allah zai yaƙe shi kama wannan man adali wali faqad azantu bil harb aw ghayru dalika min alfad al wa'id ko wasu wa'annan daga cikin lafuzza wa'anda suke na narko fa innahu yajiduha kathiratan jidda zai sami suna da yawa sosai suna da yawan gaske akwai tambaya game da wannan nukta
yanzu a wani lokaci da ba hukumar da akwai wata ta musulunci yanzu kan mutum ne ya yi aikata wani laifi wanda asalin shari'in shari'a musulunci ake bi haƙƙi ne ya hau kan shi misali mutum ne magidanci ya yi zina haka shi kenan sai ya tsoron Allah kuma yake sa a mishi hukunci yaje yake sa a mishi hukunci na Allah ina za ta iya a wanga lokacin
ko a da annabi alaihi salatu wassalam ta yi wanda wanda ya afka cikin waɗannan abubuwan na Allah ya sitirce shi fal yastatir bi sitrillah mutum ya tuba ya tuba tuba wadda take ta gaskiya ya yi nadama ya bari na farko ya bar zunubi sannan ya yi nadama akan zunubin ya dauni ba zai ba zai sake afka cikin wannan zunubin ba ya wadatar da shi idan ya yi tuba wadda take ta gaske eh. ba to kamar sai ya je ha?
to kamar idan ganowa ne aka yi aka ce mishi wannan laifi da ka aikata kaza ne eh aka ce haddi ne kan ka kan shi misali
eh, sai ya tuba a shi ma na sai ka eh, tuba zai yi. eh. Eh, ba ba zuwa zai kashe kanshi ba kuma babu hukumar da take wani eh. asalin ko da ko da hukumar ma mutum abun kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya ce mutum ya abun ga ya statir bi sitrillah in Allah ya ce abun ga wani asa min hadil qadurat fa satarahu Allah fa yastatir bi sitrillah wanda ya abuka cikin waɗannan daga cikin zunuban nan sai Allah ya suturce shi to mutum ya ya suturce kanshi da suturar nan ta Allah ya tuba zuwa ga Allah eh idan mutum ya tuba wannan tuba tana tana roshe abinda abin da ya gabata idan ta kasance a- wannan tuba ce ta ta gaske eh hatta shirka wanda Allah ya ce baya baya gafarta wanda shine kowane zunubi idan mutum ya tuba Allah yana yahe in babu Allah sauran sauran zanubban wanda su karkashin mashi'a suke
السؤال بماذا تكفر جميع tukaffaru tukaffaru jami'al jami'as Jami'u.
jami'us sagairi wal kaba'iri mm, aljawab tukaffaru ah, jami'iha bit- jami'uha جميعها بالتوبة بالتن- بالتوبة النصوح
wanda yake zuwa wannan eh, me yake da suna siga mabni lil majhul abinda sunan da yake zuwa bayan shi shi maf- abun da marfu yake kasancewa
Ana sai mun dawo makarantar na hau.
kamar kutiba uh-huh, alaikum si- eh, siyam Siyamu.
Mm.
Kutiba Eh, wannan ukhidha alqalam Mm, eh, Na'am. Na'am kidan tukaffaru jami'uha بالتوبة النصوح قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى الله وعسى من الله محق محققة وقال تعالى إلا من تاب و...
aha, ah, إلا من تاب و... وآمن haqqaqa محققة Mm.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل, يبدل الله سيئاتهم حسنات وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وغيرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة ت- ت- ت- تجب ما tajubbu تجب ما قبلها وقال صلى الله عليه وسلم الله أفره آه، بتوبة عبده من من رجل نزل منزلا وبه مهلك مهلكة mahlakatun مهلكة ومعه رحالته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نوم نومة آه، فاستيقظ وقد ذهب وقد ذهبت راحلته rahilatu راحلته حتى ش- حتى ش- حتى اشتد عليه الحر حر harru حر وال- والعطش أو ما شاء قال أو ما شاء قا- ما شاء الله قال aw ma sha Allah أو ما شاء الله
qala wa kal abun da jumla ce آه جملة آه. أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده
yace tambaya ta 190 bima da tukaffaru jami'u sagairi wal kaba'ir da menene ake kankare dukkan zunubai manya manya da kanana kanana da manya yace aljawab amsa tukaffaru jami'uha bit tauba ana kankare dukkan su da tauba tuba wadda take annasu kyakkyawa wadda ita ce wadda sharuɗanta suka kammala الندم على ما آه، الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والنية ألا يعود إليه فيما بقي عليه من عمره in ya kasance haƙƙin wani ne ya mai da haƙƙin ko kuma ya nemi a gafar a yahin musu wannan idan sharuɗan wannan suka kammala su ake kira da ko shi ake kira da tau- tuba wadda take nagarta mai nagarta ya ayyuhal ladina amanu Allah madaukake yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah ku tuba zuwa ga Allah yana daga cikin sunayen Allah kuma at-tawwab mai yawan karɓar tuba saboda duk yanda bawa zai yi, sai ya faɗa cikin cikin kuskure Mm. kullu bani adam khata kamar yadda ya zo cikin hadisi wa khairul khata'in at-tawwabun ce ilallahi tawbatan nasuha wata irin tuba tuba wadda take ta gari wadda sharuɗanta suka kammala asa rabbukum dan lalle ubangijinku idan kuka tuba lalle ubangijinku zai ayyukaffiru ankum sayyi'atikum zai kankare muku zunubanku zunubanku gabaki ɗayansu wa yudkhilakum jannat sannan ya sanya ku cikin aljanna ko aljannoni tajri min tahtiha al-anhar wanda kalkashin su kalkashin aljannonin nan koramu suke gudana sanan wajen karatu kan mutum ya tsaya akan jannatin tajri kace jannatin tajri abun aljannonin ne ke gudu ke gudana su ko ba aljanna aljannan aljanna guri guda take kalkashin ta ne koran mai su suke gudana so da sai ka ga wajen cikin karatu mutane suna tsaya kai shi ko ya kamata lokacin da ke karatu ka san akan me kake tsayawa akwai inda ma'ana ba ta da ba ta da ba ta cika ba dole sai ka zo da abin da ke gaba ka hanya ba da ma'ana wannan wata surat wannan aya ta surat karshen suratul mulk wa qularat in ahlakani Allah wa man ma'i wa man ma'i aw rahimana wani balaraban daji ne yana bayan wani da ya tsaya a kularar in ahlakani Allah wa man ma'i ya tsaya ne ya ce a wahdaka halakaka wahdaka shi ya ta yabar shi an rahimana yau ba da ma'ana amma cika tsayanin gurin shi yasa lokacin da kake karatu ka tarkizi akan akan abin da kake karanta ba tarkizi akan galibin mutane wajen taklidin wani yana son ka samu sautin duka sai ya rinjaye bangaren ma'ana shi ko ma'ana ake so ba tare da takalluf ba ka karanta da kyau yadda ya kamata a karanta ba tare da wannan yadda za ka ga abin da sodiya wasu suna mubalaga wajen tafilin sautin wani ko abin da ya kama da hakan ya ce wa kala ta alalar madafi yana cewa illa man taba sai dai sai wannan wanda ya tuba wa amana ya yi imani yana da imani saboda baya yiwa mutum ya tuba babu imani wa amila amalan salihan kuma ya aikata ayyuka waɗanda suke nagari ayyuka nagari su ne wanda suka hada ikhlasi da mutaba'a koyi da annabi alaihi salatu wassalam Allah ya tafa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wannan Allah yana canza miyagun ayyukan su ya maida su nagari ayyukan ma da suka aikata na miyagu za a maida musu nagari وقال تعالى الله مدوكي yana cewa walladina idza fa'alu fahisha wa'annan wa'anda idan suka aikata alfasha aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kanansu kaga baya cikin sharadin imani kenan a ce mutum baya zunubi ko kuma baya zaluntar kanshi a yana cikin sharadin imani dai mutum ya kasance ya kasance manya-manyan zunubai wanda suke roshe imanin shi baya yana nisanta su kafurci da da wannan da shirka amma kananan zunuban mutum yana fada ko kuma zunuban wanda ba su kai wa'annan mutum zai iya fada a cikin su saboda ba ma'asum ba ne idan ya samu kanshi a cikin wannan halin me ya kamata Allah ya ce zalamu anfusa dakarullah sai su tuna Allah ba sa dawoma akan gafala fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafara ta zunubansu Allah gafarta musu zunubansu Allah ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne yake gafarta zunubai ba Allah ba kenan kaga wannan yana daga cikin ayyukan da Allah kadai Allah kadai yake babu wanda ke gafarta zunubai kai sai dai ka idan an zalunce ka wani ya zalunce ka ka abun da kace ka yafe mishi wannan zaluncin da ya maka amma wanda yake kankare zunubai shine Allah madaukaki dan haka duk wanda zai ce zai kankare maka zunubanka a lahira ka san da cewa aikin abun magana banza ce ya iya da kanshi walam yusirru ala ma fa'alu kuma basu nace akan abin da suka aikata ba na zunubi wa hum ya'lamun alhali sun sani ulaika jazaohum maghfira Allah ya ce wa'annan sakamakon su shine gafara min rabbihim daga mahalicin su wa jannatun da kuma aljannoni tajri min tahtiha al-anhar wanda kalkashin su koran mai ke gudana wa gairu hada wasu wa'annan ayoyi wanda suke masu yawa wanda suke bayani akan akan tuba wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu yace at-tawbatu tajubbu ma qablaha wannan na hadisin magana ce wanda take abun da mal'an mekir suna ta shahara amma a matsayin ta na hadisi Allah ta'ala tajub tajub shine abin da tana roshi eh eh tana tafiyar da dukkan abin da abin da ke gabanta amma ma'ana ma'anan magana ana iya daukar daga hadisa daga ayoyin da suka gabata ma da sauran hadisai da sauran ayoyi wanda ke da koyi a cikin babu wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo alaihi salatu wasallam yace Allahu afrahu bi tawbati abdi Allah shine mafi wani horin ciki da tuba bawon shi don kaga akwai tabbatar da sifa ta horin ciki ga Allah maɗaukaki da abin da ya tabbata a cikin ƙur'ani ko a cikin sunna manzo alaihi salatu wassalam sifanta Allah maɗaukaki da shi ana tabbatar da shi wa Allah maɗaukaki sai dai mu san da cewa sifar yanda take ba mu san shi ba ba mu san yanda sifar take ba amma menene ma'anar sifa mun san ma'anarta ba mu san yadda kaifiyarta take ba mun san da cewa kuma sifa ce wadda take ta kamala kamar yadda mu sifofin mu sifofi ne waɗanda suke na nakasa wanda suka dace da raunin mu shi kamar yadda sifofin Allah suka dace da girman shi mun ba mu san yadda suke ba dan ba mu san yadda zatin shi yake ba baranta na mu san yadda sifar shi take ba abu na farko sai ka sai ka san zatin abu ta hanyar san sifar shi ya ce min rajulin nazala manzilan fiye da mutum wanda ya sabka masabki wa bihi mahalaka wanda guri wanda yake na na halaka guri na tsoro wa ma'ahu rahilatuhu tare da shi akwai dabba shi wadda wadda yake hawa alaiha ta'amuhu akan dabban nan kuma abincin shi wa sharabuhu da abin shan shi suke wa wada a ra'asahu da ya gaji sai ya zo ya aje kanshi ya kwanta fanama sai ya yi barci na umatan barci fastai kada bayan ya holka wa kad dhahabat rahilatu sai ya wannan abin hawan nashi ya tafi shi hatta ishtadda alaihi alhar wannan zahi ya tsananta a gare shi wal atash wal atash da gishirwa aw masha Allah ko abin da Allah madaukaki ya ga dama qala bayan wannan lokaci wanda yake mai tsawo wanda Allah ya kaddara qala sai yace arji'u ila makani yace bari in koma guri na faraja wannan gurin nashi wanda inda ya kwanta yace bari ya koma can da ya ya kamu faraja fa nama na matan da ya koma can nan kamar bayan ya nema ya nema ya gaji yace bari ya koma can ya dai huta tunda ya gaji faraja fa nama sai ya je ya ya koma can fanama ya barci naumatan dan abin barci sun marafa a rasa sai ya ga sai daga kanshi sai da rahilatuhu inda sai ya ga ga wannan abin hawan nan na shiga shi nan kusa da shi kaga zai horin ciki zai horin ciki wanda a cikin abin da a cikin riwayoyi ya zo cewa dan saboda tsananin horin ciki ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka min shiddatil farah saboda tsananin tsananin farin ciki mu tsaye da shi nan zo sati mai zuwa muka zo sai mu dan sauran masayi da suka shafi tabbata a wannan akwai tambaya ga Huh? ya suna bambanta wannan dunub su sun shi a wannan me yake suna sun sun wannan haɗe duka zunubi akwai cikinsa zunubi akwai kaba'ira akwai sazaya dunub sayi'at wasu suna bambanta tsakanin kaba'ira da sayi'at mun gane ba kaba'ira su ne waɗanda kamar yadda tarifin ya gabata ko zabit ɗin shi ya gabata sai ya tune ƙanana ƙanana amma ka diba cikin abin da na sodiya yake zuwa sai ya suke zuwa da sunan da wannan sunan duka zunubai gaba ke ɗaya kamar yadda cikin wannan ayoyi intash a wannan na asarabu kuma an yi kaffira an kum sayyi'atikum ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asarabu kuma an yi kaffira an kum sayyi'atikum nan ba sayi'at ba ƙanana kawai ake nufi tana yi wa Allahu alam ya shiga cikin babun wajen waɗanda suke bambanta tsakanin su ya shiga cikin babin abubuwan da idan suka haɗu ma'ana suke rabuwa idan suka rabu ma'ana suke wannan kamar islam da iman albir wa taqwa da al-islam wal iman da makamantansu Mm. Mm. Eh, correct. Yes, wannan abun ga makers na wani nau'i ne abun ga wanda ke da haɗari, kama taksis ne ba da ta'amin. Shi ma sihirin yana shiga cikin shirka, don ba a yin sihiri sai da shirka. Amma saboda kula da shi, da saboda haɗarin shi, shi yasa aka sake ambata shi. Amma da man kana aduwan lillahi wa mala'ikati wa jibril kaga an kawo mala'ika sannan aka kawo jibril wa mikal duka suna cikin wannan suna cikin mala'iku tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr saboda hadarin shi akwai alkaba'ir na na zahabi sai dai mai sannan guda biyu ne akwai wanda ya shahara alkaba'ira na zahabi wannan ba na zahabi ba ne ba mutum ya tabbatar da wannan littafi biyu aka buga da sunan kaba'ira na zahabi ba gudan ba nashi ne ba don da ka diba kwashe-kwashen da ke ciki ba yan uslubin zahabi ba ne ba rahimahullah ya an danga an eh a yana da kabayar wancan yana ne mu a